أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من عمده ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم إن هذا لهو القصص الحق وما من إله إلا الله وإن الله لهو العزيز الحكيم فإن تولوا فإن الله عليم بالمفسدين قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعدا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم والله يعلم وأنتم لا تعلمون ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولا ولكن كان حنيفا مسلما ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين وَدَّتْ طَائِفَةٌ من أهل الكتاب لو يدلونكم وما يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين ورضي الله تعالى عن السادات التابعين والعلماء العاملين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته muna sha hudu ga watan Rajab, sha hudu ga watan Rajab, wata na bakwai a cikin watanni na addinin Musulunci. Idan ka ɗauko daga sama, Al-Muharram, Safar, Rabi'ini Al-Awwal, Rabi'ini Sani, Jumadal Ula, Jumadal Akhira, Rajabun shine wata na bakwai a cikin watanni na addinin musulunci. Shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da hudu hijira ko mu ce ƙaura ta farin jikada. fiyayye a cikin halitta sallallahu alaihi wa alihi wasallam daga birnin makka zawa birnin madina wanda ya da biyar ga watan biyu shekara dubu biyu da ashirin da uku miladiya Allah subhanahu wa ta'ala. Fa'alu lima yurid, wanda sai ya so ake, ya sake mayar da mu wannan majalisi, wanda muke gabatar da wannan darasi na musamman a ci wannan littafi namu mai albarka, usulul iman fi dau'il kitabi wa sunna na babban malaminmu a sheikh dr saleh bin abdulaziz ali sheikh rahimahullah Allah subhanahu wa ta'ala sai ya so ake muna fatan Allah jagorance mu cikin abin da za mu faɗa mu samu dacen littafin Allah alƙur'ani mai girma mu samu dacen sunna ingatatta ta manzo sallallahu alaihi wasallama tuntuban harshe da ƙarancin ilimi abin da mu gane ba na addini Allah gane da mu tuntuban harshe Allah ka tsare mu Allah ka ba mu ikon faɗin daidai da aikata daidai muna fatan al'umma garin magaran da kewaye yara da manya maza da mata ‘yan kasuwa da ‘yan kwadago ma'aikata masu neman ilimi masu karantarsuwa da wazuka an wayi gari lafiya alkhairin da ke cikin wannan yinin Allah sa daddamu sharrin da ke cikin wannan yini Allah ka tsare mu kuma wannan nasiha Allah sa muna yi don shi yi da ba don shi ba Allah ka tsare mu marasa lafiyan mu gida da gidan asibiti Allah kai ne Allah Allah ka warkar da mu Allah warka na ga hannunka Allah ka warkar da mu Allah yaranmu 'yan mata waɗanda ba su yi aure ba Allah ka aurar da su ga mazajen ƙwarai saurawanmu Allah ka aurar da su ga mazajen ƙwarai mu da muke da auren Allah ka zaunar da mu lafiya Allah ka ba mu abin da zan muci mu sha ta hanya kyaukyawa talauci da ƙaƙanan kai Allah ka raba mu da shi makarantunmu na addinin musulunci Allah ka yi musu albarka Allah ka ma ɗalibanmu albarka Allah ka tsare mana makarantunmu na addinin musulunci Allah ka tsare mana ƙasashenmu na musulmi Nijar Allah ka zamanar da mu lafiya Allah ka mana sabon arziki na alkhairi da magaran zandar Allah ka zamanar da mu lafiya Allah ka mana sabon arziki na alkhairi duk wanda ke cikin tsanani Allah ka yaye masa iyaye da kakanni da iyayen kakanni Allah ka yi musu rahama Allah ka hada mu cikin jannatul firdaus malamai waɗanda suka karanta su da mu waɗanda suka rasu Allah ka hada mu cikin jannatul firdaus waɗanda suke da rai Allah ƙara musu imani da adalci Allah ƙara musu lafiya da imani da adalci idan lokacin su da namu yayi Allah ka hada mu a cikin jannatul firdaus musulmi maza da mata waɗanda suka rasu Allah kai ne Allah jin kai da rahama din naka ne Allah ka yi mana rahama Allah ka lullube mu da rahama Allah ka tausaya mana Allah ka raba mu da kaka na kai Allah ka agaza mana Allah ka taimaki addininka Allah ka taimaki sunnan manzanka sallallahu alaihi wasallam jami'an mu na tsaro na gida da bakin iyaka Allah ka tsare su ka tsare mana ƙasanmu Allah ka sanya mana ikhlasi yan uwa ɗaliban wannan makaranta ta Sheikh Usman bin Fodio da magaran Niger wadda take unguwar sabon gari bangaren yada bandage a nan kofar gidan tsohon gidan Alhaji Adamu Hamisu Kwano rahimahullah Allah ya yi mishi rahama insha Allahu muna wannan nasiya bisa ga ka'idar wa zakir fa inna dhikra ko kuna da aya
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين Allah subhanahu wa ta'ala fa'alu lima yurid yace ka tunatar tunatarwa tana amfanuwa ne zuwa ga masu imani mai imani shi yake amfani da tunatarwa dan uwa musulmi daga cikin mafi nuna maka tsananin soyayya wanda zai ce maka Allah ya ce manzon Allah ya ce wannan yafi kowa sanka ka zamanto ka yi kowa san shi bakka da masoyin da ya wuce wanda zai tunatar da kai maganar Allah mahalicinka wanda zai tunatar da kai maganar manzanka sallallahu alaihi wasallama domin ka gyara rayuwarka ta duniya kuma ka samu tsira gidan azina na alkiyama ai bakka da masoyin da ya yi shi wa zakkir Allah ce ka tunatar fa inna zikira lalle tabbas ita tunatar wannan tanfa'ul tana amfanuwa ne zuwa ga masu imani Allah ka sanya mu daga cikin masu amfanuwa da tunatarwa Allah sai ya mere da kai duniya ya ce wa ma khalaqatul jinna wal ins ban halicci mutum da aljani ba sai dai illa li abudun ai li wahidun sai dai dan su kade ta Allah dan su kade ta Allah wannan shine asalin halittar mutum da aljan Allah ya halice mu ne ba don komi ba sai don mu kaɗe tashi a cikin bauta. Ka zamanto, ka kaɗe ta Allah, ba ka haɗa Allah da wani a cikin ibadarka, ba ka neman tallafin wanda agajin wani a inda ba mai ba da wannan tallafin ko wannan agajin sai Allah subhanahu wa ta'ala. Ma uridu minhu Allah ya ce ba ma nihi da gare su mai rizki wani arziki, wa ma uridu kuma ba ma nihi an yi musu ciyar da mu. inna Allah shi Allah huwa razzaqu shine mai arzitawa wake bada arziki wake damke arziki wake dora rashin lafiya wake yayewa wake daukakawa wake kaskantarwa wake bada rashin lafiya wake yayewa to lalle Allah shine mai arzita zu- zul quwwatil matin ma'abucin tsananin karfi matabbaci cikin suratul a'la yace fadhakkir in kuna da aya
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه فذكر بالنفعة الذكرى سيذكر من يخشى
fazakir ka tunatar in na fa'ati zikira lalle tunatarwa tana da amfani ka tunatar lalle tunatarwa tana da amfani ka tunatar lalle tunatarwa tana da amfani sai ya zakaru man ya hasha wane ne yake tunawa yau azdu shine mai jin tsoron Allah wanda zai tuna maganar Allah, Allah ya ce kaza da kyau, ya yi ƙoƙarin aiwatarwa, kaza ba kyau, ya yi ƙoƙarin nisanta shi, sai ya zakaru man ya hasha, a sani mai tsoron Allah yakan tuna yau azdu. Ɗan uwa musulmi, manzon rama alayhi salatu wasalam yake cewa balligu anni walau aya ka isar da sako na ko da aya ɗaya ce ka karance ta ka san karatunta ka hardace ta ka san ma'anarta ƙarƙashin karantar manzo sallallahu alaihi wasallam to ka isar da wannan aya balligu anni walau aya ku isar daga gare ni ko da aya ɗaya ce haka manzara ma alayhi salatu wassalam yace ashe tunatarwa ɗan uwa musulmi abu ce mai tsadar gaske shi yasa muka kakkabe ma wannan littafi namu ƙura na usulul iman fi daw'il kitabi wa sunna na babban malamin mu a Sheikh Dr. Saleh bin Abdul Aziz Ali Sheikh littafi ne na tauhidi wanda yake karantar da mu mu tsarkake wato kalmar mu ta tauhidi kalmar la ilaha illallah ka karance ta ka san ma'anarta ka san abin da ta kumsa ka san abin da take karantarwa ka rayu a cikin ta kalmar tauhidi ka yi aiki da ita a duniya ka yi shirin karɓa tambayoyi waɗanda suka shahi tauhidi a masabkin farko na zuwa lahira masaukin farko na zuwa lafira in za ka lafira inda za ka ware zuwa ka sabka shine kabari to ɗan uwa musulmi ko 'yar uwa musulma mai sauraron mu ko mai kallon mu ki gane da cewa ki yi shirin karɓa tambayoyi guda uku a inda kika sauka a masabaki na farko na zuwa lahira kin rabu da duniya biki je lahira ba kina rayuwa ta barzakhiyya kin bar duniya tabbas ba a dawowa to tambayoyi guda uku sun shayi tauhidi tambayoyi guda uku tambayoyi guda uku a cikin kabari kishirin amsa su man rabbuka ma dinuka man nabiyuka wannan tambayoyi guda uku ni ko kai ko wancan ko waccan wannan tabbas sai mun karɓa su tabbas sai mun karɓa su kuma sai shayi tauhidi ne haka na ranar alkiyama ɗan uwa ka yi fatan ka tashi cikin ahalin tauhid ma'abuta tauhidi ka yi ƙoƙarin shiga cikin waɗanda za su tashi gaban Allah ranar alƙiyama yau mai ƙomun nasu lirabbil alamin ranar da mutane za su tsaya gaban Allah subhanahu wa ta'ala to ka yi fatan ka tashi a gaban cikin masu tauhidi masu sauraronmu ko masu kallonmu suna jefo tambaya zuwa gare mu a rinka bayyana musu farala da fa'ida ta tauhidi domin mutum koya kudaitu ya himmatu ya kudaitu ya himmatu ya mai da hankalin shi akan farala ta tauhidi sai malai yake tambaye ka menene tauhidi menene farala ta tauhidi ko menene tauhidin kai ma'ana an an ce menene tauhidi huwa ifradullahi bil ibada kade ta Allah a cikin bauta ka shaidin ka dan uwa cikin ibadarka kadda ka hada Allah da wani kadda ka hada da Allah da wani a cikin bautarka in an ce maka wannan ibada ce kadda ka hada Allah da wani qul inna salati wa nusuki ko kuna da aya
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين
Allah subhanahu wata'ala ya ce ma manzansa, "Ul, ce da su ya Rasulallah, ya Nabi Allah, inna salati, lalle sallata, wa nusuki da yankana, wa mahayaya da rayuwata, wa mamati da mutuwata, lillahi rabbil alamin, duk suna ga hannun Allah subhanahu wata'ala Ubangijin halittu. La sharika la, ba zan haɗa Allah da wani a cikin bauta ba. uwa musulmi duk rayuwarki gabaki dai ibada ce to shi ibadan nan kadda ki sake kin hada Allah da wani kin doki haƙin Allah kin doki haƙin Allah kin baiwa wani kadda ki haka la sharika la bazan hada Allah da wani ba wa bizalika umirtu da wannan ne aka umurce ni wa ana awwal muslimin ni ne farkon mai mai kauya wannan aya tana karantar da mu dukkan rayuwar mutum musulmi ibada ce to a cikin ibadan nan ka zamanto ka kaɗe ta Allah ka kaɗe ta Allah subhanahu wata'ala ba tare da ka haɗa shi da komi a cikin bauta ba Malam yake cewa ma hiya fa'idatu tauhid menene fa'ida farala da amfani da fa'idantuwa ta tauhidi dan uwa musulmi naji kana cewa la ilaha illallah wannan kalma ce kuke cewa kalma ce ta tauhidi kalma ce ta tauhidi to ce fa'ida ke gare ta wani amfani ke gare ta kalmar nan ta tauhidi to shine mala yace maka fa'idatu tauhidi hiya fa'idatu tauhidi a taƙaicen taƙaicewa tana da waɗansu a taƙaice da malam ya kawo maka anan a gulguje ɗan lokacin taƙaitacce ne yace akwai fa'ida guda uku al'amru fil akhirati min al'adab samun amintuwa a lahira daga azabar Allah ka zamanto ka samu amintuwa daga azabar Allah a lahira dan uwan musulmi idan alkiyama ta tashi aka ce kin je lahira ko na je lahira ko kun je lahira ko mun je lahira aka ce mun samu amintuwa daga azabar Allah ai mun hi kowa caba ka samu amintuwa daga azabar Allah Allah ya amintar da kai ba za a maka azaba ba ai kai ko caba ai da masallar da kake saboda mi ka maka azaba azumi da kake saboda mi ka maka azaba zakka da kake mi dan ka maka azaba hajji da kake zuwa dan ka maka azaba nisantar sata da kake dan ka maka azaba nisantar ƙarya dan ka maka azaba nisantar zina dan ka maka azaba nisantar kuɗi da ruwa dan ka maka azaba nisantar saba ma iyaye dan ka maka azaba biyayya sa- zuwa ga iyaye dan ka samu gidan aljanna to sai aka ce an amintar da kai daga azabar Allah a hilin alkiyama ba kai ba azabar Allah ai sai murna hmm? da jin daɗi to me me tauhidi yakan samu wannan in kin je ma Allah da tauhidi amma ho- sai kin shirya kalmar la ilaha illallah ki je makaranta ki karance ta yake cewa wa yas'alul ulama'a wa yaqtadiya bil muttabi'ina li sunnati Muhammad sallallahu alaihi wasallam malamai na sunna fa inna faqihan wahidan
الشيطان من ألف عابدين malami daya لسنا من سنسني wani harsashe ɗan daga mutum dubu masu ibada.
Allah shi wa ilmin mu albarka Allah saka ma iyayenmu da albarka Allah saka musu da gidan aljanna Allah saka ma malamanmu da alkhairi ashe kaga a hilin alkiyama ka samu fa'idantuwa ka samu amintuwa daga azabar Allah subhanahu wata'ala ai kai kowa cabawa da jin daɗi dan uwa musulmi abu na biyu wanda mai tauhidi zai samu bayan amintuwa daga azabar Allah alhidayatu fi duniya samun shiriwa a duniya Hmm. idan Allah ya shirye ni tafarkin annabawa da muminai da salihan bayi ai na shaɓa. Hmm? ai famar da ake ce ake Allah ka shirye mu ka shirye yaran mu dirgin ba mu ce ake fama an Allah ya shirye ka ya shirye zuriya ka ba ba ka ki kowa caba ba ha a cikin suratul fatiha idan ba kuma ce ba ina buƙatar a kawo muni inda duk mun yi sallah sai mun ce Allah ya shirye da mu ta warkin madaidaici أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه Eh.
بسم
a kullum a kowace sallah ta farilla ce ko ta nafila sai ka karanto suratul fatiha la salata liman la yaqra'u al-fatiha babu sallah ga wanda bai karanta fatiha ba a cikin wannan fatiyar nake ta'adda kake ta'adda kike ta'adda muke ta'adda ihdinas siratal mustaqim ya Allah kai ne Allah ya Allah kai ne Allah ya Allah kai ne Allah ka shirye su da mu tafarki madaidaici tafarkin wanda nan da kai ni'ima a gare su na daga annabawa yau dan uwa ka samu shiga tafarkin annabawa ai ka caba da mumunan bayi wayanda suke magabata da salihan bayi bayin Allah managarta masu yin da'a gare shi masu yin da'a ga manzannin da Allah ya aiko ka samu shiga tafarkin su kai ko caba to kake ta addu'a Allah ka shirye da mu tafarki mare da shi tafarkin waɗannan da kai ni'ima a gare su na daga annabawa da mu'mini da salihai bai to hidaya mai tauhidi zai samu wannan shirye ki gane ila uwa ba ki iya samun wannan shirye sai kin hada da tauhidi yo kina sallah kina shirka kina da Allah biyu kana sallah kana shirka ka ɗora guru ko eh ko kana kiran masasau ko jangare ko uwar dawa ko doguwa ha ha labi kenan ko ka je kabarin wani kana cewa ya baka lafiya ko ya baka arziki kana roƙon shi bawan Allah salihi waliyin Allah yayi bautar Allah mutumin kirki yana cikin kwancin shi lafiya lau kai ga zo ka rinka roƙon shi kai inda zai dawo ina gani in ya kwantsame ka ina gani sai ka faɗi yawanci zai babu kai babu shi ba tawarkin shi ba ne ba a kiran wani ya rayu cikin tauhidi ya samu waritaka to ba ki iya samun hidaya sai ki hadar tauhidi sai ka hadar tauhidi ɗan uwa ka yi ƙoƙarin tsantsance ibadar ka tsantsa don Allah ka kaɗe ta Allah, ka yi da ikhlasi, ka yi tsantsa don Allah ba don wani ba, ba don wani yabe ka ba, ba don neman suna ba, ba don neman matsayi ba, ba don neman kusanci zuwa ga wani ba, a'a. Ala lillahi dinul khalis, ala lillahi dinul khalis, addini tsantsa ana yi tattakarya don Allah. To hidaya ba ta samuwa sai da tauhidi. wata gafirin zunub abu na gaba farala mai tauhidi ko farala ko fa'ida wanda mai tauhidi zai samu shine Allah ya kankare maka zunubanka aikaca ba kuna da aya inda Allah yake cewa duk wanda ya mutu yana shirka da shi Allah bai mushi gafara
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه
inna Allah la yadda
بالله فقد افترى إثما عظيما
inna Allah lalle Allah subhanahu wata'ala tsarkakken sarki madaukaki ba yin gafara ga wanda ya mutu yana shirka da shi yana hada Allah biyu yana kiran wani ba Allah ba eh yana bautar wani har ya mutu bai tuba ba wa ya gafiru ma duna zalika liman yasha amma Allah na yin gafara na abin da bai kai shirka ba dan wani kuskuren ka kadan ba shirka ba Allah da jin kasar ramarsa sai maka rahama wa man yushrik billah ka gane dan uwa wa man shirka billahi duk wanda har ya mutu yana shirka da Allah bai tuba ba ya tattara yayi watsi ya tsaya a kalmar la ilaha illallah yake aiki da ita ya san ma'anarta ya san abin da ta kumsa yake kokarin tabbatuwa akan ta faqad tara isman azima in ku an mutu wannan ya kirkiri zunubi wanda yake mai girma shirka zunubi ce mai girma ko mai girma ba inna shirka lalle shirka zunubi ce mai girma Allah karba mu da shirka Allah karba mu da shirka Allah karba mu da shirka Allah karba mu da sihiri to zaka samu kankarar zunubai mutkar kaje wa Allah baka shirka wa takfiru zunub daga cikin fa'ida ta mai tauhidi wanda zai samu kankarar zunubai in kaje wa Allah baka shirka ba ka sihiri ba ka magomago ba ka ƙulamboto eh ka suna nan yanzu su maka sihiri ka daburci eh ka shiga wani hali su kuma Allah yana musu kamun ɓoye ne wa umli lahum inna kaidi sanastajrijuhum wallahi in musu masu wannan sihire-sihire da da Allah ya damke su wani aboki mai ke cewa la ta kuce abadan in ka sake Allah ya- ya damke ka yace ba za ka kuce ba ya damke ka da shirka ka je wa Allah da shirka ka gama hannu da Allah da shirka kana mai shirka la ta kuce abadan haka wani aboki mai yace saboda haka 'yan uwa musulma ko ɗan uwa musulmi kwamar da ake tauhidi la ilaha illallah muhammadun rasulullah sallallahu alaihi wasallama ka san abin da la ilaha la ilaha ta kumsa ka san abin da muhammadun rasulullah sallallahu alaihi wasallama ta kumsa da'atuhu fi ma amara wa tasdiquhu fi ma akhbara wa tinabu ma naha anhu wa zajjara wa an yi abuda allaha illa sallallahu alaihi wasallam ka san ma'anarta ka san ma'anar muhammadun rasulun sallallahu alaihi wasallam to saboda haka kuma duk al'ummar da take bukatar ta samu shiryuwa ta samu zama lafiya ta samu amintuwa ta nisanci shirka ko kuna da ayyan wa ɗalibai alladina amanu walam yalbisu
الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك أولئك لهم الأمن وهم مهتدون
Allah subhanahu wa ta'ala tsarkakken sarki maɗaukaki yake waɗanda suka yi imani imani na haƙiƙan, amma wa imani na tabbas, imanin da babu shakka a ciki nasa. Suka yarda da manzancin manzo sallallahu Alaihi wasallama, ba su cuɗa ba imaninsu da shirka shi ne da zalunci na zulm, bi zulmi ana nihin da shirka a nan. ba su cuɗa ba imaninsu da zalimci zalimci ba baɗa ɗalibai sun kama na aya shi ne shirka da sauran zalimci ƙarya zalimci ce zina zalimci ce yaudara zalimci ce rashin cika alƙawari zalimci ne ka zalimci kanka domin baka tuba wa za a ma hisabin kai za a ma hisabi ashe ka zalimci kanka to babban zalimci shine shirka ula'ika lahumul amr masu wannan siffa ga imani da Allah ga da manzamancin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama kuma ba su cuɗa ba wannan imanin nasu da zalunci shine shirka masu wannan siffa in ji Allah lahumul amru sune suke da amintuwa suke da samun kwanciyar hankali suke da samun zama lafiya dan uwa musulmi in ka roki- in ka riki tauhidi me yabo me zagi yayi eh kai dai ka san abin da kake abin da aka yabe ka ka kai matsayin ko ba kai ba sai kai kokarin nisantar riya abin da aka zage ka in laifin ka ne kokari ka gyara kina kewa ma eh kakka damu da shi kakka damu da abin da yake maka kakka damu kakka ga aka ɗauki ya zuba hatsi ne a bayan ƙwarya kai dai diba abin da ya faɗi a kanka eh tsaya akan tauhidi kaɗe ta Allah mai da hannun mai da al'amarin ka zuwa ga Allah subhanahu wata'ala wa man yatawakkal ala Allah fa huwa hasbuh baki da tajira suke a kawo su ida su aya Allah ma ilimin amfani to waɗannan su suke da al'amanu samun kwanciyar hankali wa hun mutane kuma su a shiryayyu Allah ka shirye da mu Allah ka shirye mu Allah ka sanya mu cikin bayan ka shiryayyu dan uwa musulmi Allah ka gane yana son masu tauhidi su shiga gidan aljanna sai hadisul qudsi hadisin da Imam Bukhari da Muslim suka fitar da shi yake cewa a cikin yake cewa haqqul ibadi ala Allah Allah yu'adhiba man la yushriku bihi shay'an haƙƙin bayi a wurin Allah a ce bawa yana da wani haƙƙi na musamman a gurin Allah ubangijinsa a gurin Allah mahaliccinsa to haƙƙin in baka san shi ba haƙƙin in bun san shi ba haƙƙin in bu mu san shi ba shine Allah ya addiba man la shirku bi shi'a kada Allah ya azabtar da wanda bai shirka da shi ba duk wanda baya shirka da Allah bai hada Allah biyu to ya gane yana da wani haƙƙi na musamman a wurin Allah haƙƙin wanne ne shine Allah ba zai azabtar da shi ba ai ka ca ba a ce Allah ba zai azabtar da kai ba ai da yo, me me kake gujewa daman ba sabar Allah bace ita ce ai wani abun kana san shi ma zaka bar shi don jin tsoron azabar Allah ko ba da- ba ko ba haka bane eh kina so ki ji dadi ki more ta hole ki saurari music amma kika tuna ai saban Allah ce sauraron music kunnan ki sai an tambaye shi inna sam'a wal basara wal fu'a kullu ula kana anhu mas'ul ashe sun san ayar ba cikin suratul isra'i ne ko dan bambanta ba aji su kuma mabuta qur'ani ahlul qur'ani kenan to haƙƙin bayi a wurin Allah kada ya azabtar da wanda bai yi shirka da shi ba wannan shine haƙƙin bayi a wurin Allah subhanahu wata'ala a gurguje kayi mu kuma littafin mu wani mutum ya zo gurin manzon Rahama alaihi salatu wassalam yace ya rasulullah ka nuna mun wani aiki wanda zai shigar da ni gidan aljanna aikin da zai shigar da ke gidan aljanna aikin san ba kayan wasa bane eh ba kayan ba zancen ƴan matan amarya bane ko ba haka bane aikin da zai shigar da kai gidan aljanna Allah amma mai sauƙi ne ga wanda Allah ya sauƙaƙa mushi Allah ka sauƙaƙa mana Allah ka samu samun aikin da zai shigar da mu gidan aljanna a sauƙaƙe tunda kayan na Allah ne mai badawar Allah ne mai datarwar Allah ne mai gamankatarkin Allah ne Allah ka sauƙaƙe mana mu rinka ganin arhar aikin da zai shigar da mu gidan aljanna to wani bawan Allah wani sahabi mai daraja mai ɗaukaka ya yi tambaya ga manzon Rama alaihi salatu wasalam ya ce ya nuna mashi aikin da zai shigar da shi gidan aljanna to saurara ki ji ƴar uwa ɗan uwa saurara ka ji sai annabi sallallahu alaihi wasallam ce ta'budallaha la tushriku bihi shay'an ka bautata wa Allah kada ka da shi da komai a cikin bauta ko da gamo na maza ko da gamo na mata ko da an na gamu da abu kaza na yi sa'a in na gamu da in na gamu da kaza bin yi sa'a ba wace ba da sa'a wace ba da rashin Allah eh, rashin eh, rashin sa'a wace ba da rashin sa'a Allah Allah shi yake ba da rashin sa'a to ko da gamo na maza ko da gamo na mata ka bautata wa Allah kada ka da shi da komai a cikin bauta abu na biyu wa tuqimus sala ka tsaye da sallah duk rigimar da ake yar uwa musulma in lokacin sallah yayi inna salata kanat alal mu'minina kitaban mawquta sallah ta kasance ga mumune wani lokaci ne abin farallantawa nan abin rubuta nan abin farallantawa wato watiyar zaka daga cikin aikin da ke samun ya mutum gidan aljanna da wannan babban sahabi ya tambaya shine bayar da zakka ga wanda Allah ya hore mishi wata silin rahima da kuma sadar da zumunta sadar da zumunta daga cikin aikin da ke shigar da bawa gidan aljanna Allah ka ba mu ikon sadar da zumunci kuma Allah ka sa mu yi dan kai Allah ka sadar da mu cikin masu sadar da zumunta wannan hadisi imam bukhari ya rawaito shi kai tsaye ba da bismillahir rahmanir rahim yau za mu tashi a cikin littafin wannan usulul iman fi dawil kitabi wa sunna na babban malamin mu ash-shaykh dr salih bin abdul aziz ali shaykh rahimahullah za mu tashi darasi na 30 daidai darasi ɗaya bayan ɗaya darasi na talatin daidai nan ne za mu tashi ba da bismillahir rahmanir rahim bayan bismillah malam ya ce rafa'uha ziyarata ala turabi ala kharij minha wa tajsisaha والكتابة عليها والبناء عليها والقعود عليها muna cikin al-madlabul khamis a cikin shi ne miki muna cikin bayanai akan irin ababen da ake gabatarwa idan an je zuwa ga kabarai to daga ciki ma ne yace rafa'uha daga kabarin sama a ƙara shi fiye da yadda yake a daga kabari sama ya tudu ziyarata ala turab ko kuma a ƙara wata ƙasa sama da ƙasar tashi ta wurin ya yi tudu da yawa alharji min wajen ita kabarin wata jasisa ha da kuma shahe wato kabarin da siminti ko a shawa mishi lasho, warki tabatu ko kuma a a zo jikin kabari wane ya mutu a zo a yi rubutu. A rubuta wane le kaza le kaza wane ne muwa wane ne wane ne le wace ce da sai wace ce a cikin kabari. Warki tabatu alaiha, walbinawo alaiha da kuma yin gini. akan kabarin wal uqudu alaiha da kuma zama kasan an je kabari binne wani gori ya zo saman kabari ya zamana to ina hukuncin wannan kadi ba ga wannan abubuwan da malam ya zana daga kabari sama ƙara ƙasa a saman shi ya tudu da yawa shahe shi da siminti ko lasho ko horar ƙasa ko jar ƙasa yin rubutu yin gini zama a kan shi waɗannan abubuwan guda shidda to ina hukuncin su a musulunci sai ka tambayi kanka ni in tambayi kaina ina hukuncin su to saurara ka ji dan uwa in ji malam dan kakkace dan gidan malam Umar ya faɗa fa kullu dhalika min al bid'i allati dallat biha al yahud wan nasara fa kullu dhalika malam ce dukkan wani ababen da ya zana maka daga kabari sama ƙara ƙasa a kan tashi ta da, shaya shi da siminti, yin rubutu, yin gini, zama a kansa, fa kullu zalika in ji mala. Eh, mala ne huɗa. Minal bida yana daga cikin bid'a, daga cikin abin da aka ƙaga ake yin shi, aka sanya shi a cikin addini. Allati da latbi hal Yahudu wan Nasara, wannan da ya ɓatar da Yahudawa da Nasara. nasarawa su al'ada su ce ada kabari ya tudu al'ada yahudawa ce da nasara shaye shi da suminti al'ada yahudawa ce yin rubutu a kan shi al'ada yahudawa ce da nasara yin gini akan kabari al'adar yahudawa ce da nasarawa zama akan kabari al'adar yahudawa ce da nasarawa in ji mala fa kullu dalika min albid'i yana daga cikin abin da aka kirkira allati dallat biha al-yahud wan nasara wannan tabbatar da yahudawa da nasarawa wa kanat min azami zara'i shirki wannan ya kasance yana daga cikin manya-manyan hanyoyin da yake kai mutum zuwa ga shirka su waɗannan abubuwan suna ɗaya daga cikin mafi girman hanyoyin da za su kai ka zuwa ga shirka fa'an jabir radiyallahu anhu albukuna da hadisi
بسم الله الرحمن الرحيم fa'an jabir رضي الله عنه قال naha قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجسس القبر وأن يقال عليه وأن يبنى عليه وأن يزاد عليه وأن يكتب عليه رواه مسلم وأبو داود والحاكم
a fasara mini shi
Allah ya tabbata gare shi ya hana a shaye kabari da mulki ko kuma a shaye da rasho wa an ya fara alaihi kuma ya hana a zamna a kan shi wa an ya buna alaihi kuma ya hana a yi gini a kan shi wa an yi gada alaihi kuma ya hana a ƙara tsawon kabarin sama wa an yi kutaba alaihi kuma ya hana a yi rubutu a kan kabarin رواه مسلم وابو داود والحاكم مسلم لابو داود الحاكم سكر ويتوشي
fa'an jabir radiyallahu anhu daga jabir ɗan abdullahi Allah ƙara yarda da shi ya ce an samu da gare shi ya ce manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ya hana an uwa ka ji abin da ba- a- wato ɗaliban su karanto hadisin nan wa an yi jasisar kabara ya hana da a shahe kabari wannan han- hani ne daga manzarawa alaihi salatu wassalam eh shi ku bin shi bin Allah saba mishi saba ma Allah manzon Allah ya hana ka shahe kabari da sumunki ne ko lasho an hana ka ba dabi'a ka bace ba al'adar ka bace wa an yuqa'ada alai kuma ya hana an yuqa'ada alai ya hana a zamna a kansa ka zo kabarai ka hau saman kabari ka zamna mutukar akwai alamun shi ba inda gurin ya diddige ba ya- ya zama kasa babu alamun shi san sam a'a akwai alamun kabari a gurin kawo ka zamna shine aka hana ka wa an yubna alai kuma ya hana a yi gini a cikin kabarkari ba gani a kawo bulo da bulo yanzu an wuce na laka ma bulo da bulo ake kawo wa asa wurin sa karo suke sawa kuma a kabarin musulmi wa shi da Allah to manzon Allah ya hana manzon nan da kake mishi biyayya wanda ka tabbata in ka bi shi ka tsira in ka saba mishi ka saba ma Allah in ka bi shi ka shiryu wa in tudi'u tatadu in kuma manzon Allah kun shiryu to shine yace ya hana ai gini a kansa wa an yuzada alai kuma ya hana a ƙara tsawon kabarin yayi sama an hana manzon Allah ya hana sallallahu alaihi wasallam wa an yuktaba alai to masu rubuce rubuce a cikin kabari shi ma an hana wannan hadisi imam muslim ya hautar da shi da abu dauda da hakim ina ganin mai nuna lokaci na nuna mun lokaci yayi muna fatan abinda aka shi mun yi daidai wannan ba hikima bace ba dubara mu bace daga Allah ne kuskure ko tuntuban harshe daga shedan ne ko na guri na tuntuban harshe amma na kuma na gyara shi saboda masu sauraron mu kuma na gyara shi tuntuban harshe ne daga shedan ne Allah ka raba mu da shi da tuntuban harshe Allah ka tsare mu kuma Allah ka gafarta mana kurakuranmu da tuntuban harshenmu Allah ka kankare mana kurakuranmu da tuntuban harshenmu Allah ka kankare mana su ya Allah Allah subhanahu wataala daidan mu Allah ka sanya shi a cikin mizanin mu daidan mu faɗin daidan mu da aikata daidan mu Allah ka sanya shi a cikin mizanin mu abinda muka ji kuma na Allah ya ce manzon Allah ya ce Allah ka ba mu ikon aiki da shi Allah ka tsare mu ka tsare mana ƙasanmu da garinmu Allah ka tsare mana ɗalibanmu duk inda suke a duniya Allah ka tsare mana ƙasanmu Nijar Allah ka tsare mana garinmu da magara Allah ka mana sabon arziki da kwanciyar hankali ƴan uwanmu musulmi duk inda suke a duniya Allah ka tsare su ka kawo zama lafiya Najeriya da zaɓe yake kusantarwa Allah sa a yi lafiya a ƙare lafiya kuma Allah ba musulunci rinjaye Allah ba musulunci rinjaye, Allah ba musulunci rinjaye, Allah sa a yi lafiya a ƙare lafiya. Duk wani tashin hankali, mun san shi ko mun san shi ba. Allah ka tsare mu ya Allah. Dariya ta makiya ko ta mahassada Allah ka tsare mu ya Allah. Allah ka raba mu dariyar makiya ko mahassada, Allah ka tsare mu ya Allah. Allah subhanahu wata'ala ka tausaya mana. Allah ka jiƙan iyayenmu da kakanninmu da iyayen kakanninmu. Allah ka ji kan matayenmu, Allah ka yi musu rahama, Allah ka ji kan surukanmu, Allah ka ji kan ‘yan uwanmu da ‘yan uwan ‘yan uwan ɓangaren uwa da ɓangaren uba, Allah ka ji kansu ya Allah, Allah ka yi musu rahama ya Allah, Allah ka ji kan dukkan musulmi ya Allah, Allah ka ba mu ilimi mai amfani. Allah, wannan karantarsuwa da muke yi, Allah ka sa mun yi danka ya Allah. Allah ka ɗauki ranmu akan hanyar makaranta. Allah ka ɗauki ranmu akan hanyar makaranta. Allah ka sa mu idan ka ya Allah. Kuma ya Allah ka yi ne Allah, Allah kada ku miyatar da mu ya Allah. Allah ka sa mu yi lafiya, mu ƙare lafiya. Akwai ‘yan uwa waɗanda suke tallaba mana, da agaza mana, mu karan kanmu, ko akan masallatanmu, ko akan wuraren karatunmu, makarantunmu, da wuraren wa'azi da mu kanmu, don mu samu damar zama da abin da za mu ci mu yi sutura suke tallaba da aka zamana Allah ka saka musu da alkhairi Allah ka limka musu hiye da wannan abin da suka yi mana mu kuma Allah ka ba mu juriya da haƙuri Allah ka ba mu juriya da haƙuri akwai ƴan uwa wanda mun fara wannan da'awa da su Allah ka karɓi ransu irin su Malam Laminu su Malam Nasiru irin su babban malamin mu Ashek Imam Magaji kace da sauran ƴan uwa Allah ka yi musu rahama Allah ka haɗa mu da su cikin jannatul firdaus subhanakallahu wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik allahumma salli ala muhammadin wa ala ali muhammadin kama sallaita ala ibrahima wa ala ali ibrahima kamil majid allahumma barik ala muhammad wa ala ali muhammad kama barakta ala ibrahima wa ala ali ibrahima kamil majid subhana rabbika rabbil izza amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin